وكانت اختها معه في ست غزوات فقالت فقلنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله ألا إحدانا بعث إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرجه وقال لتلبسها فهي من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت أرسلت لما قدمت المواطنية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي وسلم ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا قالت بأبي قال ليخرج أواكب ذوات الخدور أو قال عن أواكب وذوات الخدور شك أيوب والحجة ويحتفل بحجة المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت وقلت لها الحجة قالت نعم أليس الحاكم تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا ومن حديث أبو محمد يا من تسلم قال حدثنا أبو الوارث يأتي أبو الوارث يا من تسلم شيخ مجد قال حدثنا أيوب يأتي أيوب السختياني يا من تسلم عن حفصة بنت سيرين شيخ مجد حفصة بنت سيرين هذه الجنة تقوى محمد بن سيرين tsohon wurin tsire babban malama ce kuma tana daga cikin manya-manyan malaman hadisi sannan kuma tana daga cikin waɗanda suke masu warkewa da wasu sama hatta su bi su tsire babban malama ce ƙwarai da gaske wadda ita ce take cewa ma aiki amala ita ta shaba ta ce ni na diba matasa duk yanki bai na bai na ji ba ko rayuwa da bayan na ga ba shi da aiki yake da a cikin zuciya na rufin amal ila shaba don haka yanzu ne matashi yake da lokaci yanzu ne yake da damar da zai gina kai shi ma rufin amal ila shaba ko kuma su gare Kwara sai ta ce kuna mana jawari na ita haka ta ce mun zama muna ana wasan yaran mu hanyar kudin wani ranar tv yan mata su fita ranar tv da ku yanzu muna hana su fita ranar tv a ja a cikin wasu ana hana ranar tv a kuma ta ta zo kuma da da kasuwar birnin kalafi ke ta sauka a kasuwar birnin kalafi a kai kuwa sai na je su gaske su ji haffa haddasa sai tana ba da labari shi hira da muke ita ita wannan mata sai ta ana zauja hukunta فلذلك من قوتها لباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في اثني عشرة دولة تكي مثل قوة يا يا في تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا في قوم شامي يا في قوم شامي صلى الله عليه وسلم وكان يقول سبحان ما تفتاش قوة الله الله تسمى تعالى مثل في ست غزوات العربي في هذه الشدة يقول الشدة جزء إثنين kirkirke ita suna ba da labari ne kan wata uwarta da mijinta ta ce ta ce fakun na da kuma alal masa aikin da muke yi a wajen yaki in marasa lafiya muke tsaye da al'amuransu kula da da jinyar wani zawon kanna kuma muna wasan kula da magance waɗanda suka samu raunuka kalma wanda suka samu raunuka mun samu miyawu da tsara da suka da sauran to mun ke kula da ya musu magani sai a kona toka haka ya kona toka ko tabar ma ta kaba ya ka kone ta to wannan tokar to ana barbaɗawa da in an wanke ciwo sai a barbaɗa sai saurin makewa to irin wannan wasan salon warkar da masu raunuka da suke فقال تكس يا رسول الله انا من سنيه تكس يا رسول الله على على اذا تقصد اذا لم يكن لها جبار الا تخرج فعلى shin akwai laifi ga ɗaya daga cikin mu mata in ya zama da babban bayan da za ta ta fito to shin akwai laifi Allah ta faru da ce ba ta saboda ba ta akwai laifi ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce kada ce ba ya zaman ta ba ko ko a'a ta fita ko ba shi ba ba da sai aka ba da wani hukunci na tsakani ba a ce ta shiga ba su ba su sannan kuma ba a ce ta zama ta dan ba ta da shi ba ka ji duke nan to wani cin hukunci ne na uku wanda ke tafiya sai ce bisu bin hawa da yau ha mun jin zalila kawarsa abokiyar zamansa makociyarsa yan uwarsa biyu na harkar sa da wata sun ita tana da yawan tufafin little within hafi tufafin da ita ko dai kyauta ko abu ko dai tufafin da ita ba ka ka samu ka ita don wanka wani alkhairin na zuwa fili su kuce maka kar ya shahar na tsayarwa da akwai mummuni domin dai a rukun mulka su mata su samu halarta alkhairi da kuma shi ne yi zuwa ibi da kuma alkhairi ne wa da'awar mu'minin da kuma addu'an mu'minai in an yi addu'a su ma za su shiga ciki in sun halarta addu'a da aka yi suna cewa aron bisa da su kuma muhimmancin halarta ibi kenan قالت حرصت سيها قلت سيها لما تعلم الأم أبيه lokacin da umma iya ta dawo daga tafiya a sai su haka nutsu mata haka an su haka na tambaye da aka miki ji kaza wa kaza shin ko kina da labari a kan kaza da kaza sai ta kwashe duk abin da ya faru da ita da ba wannan wanda sauka a kasur bani kalar wanda suka tattauna da ita da hakutun sirin din nan ba ta labari yan uwarsa da mijinta to shine sai take tambayar umma iya tana da labarin haka qalat sai in wasiya ta ce ki ali na baba na kansa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba da baba na kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba da ke ba da babanta ko ta ba da shi ya zama kariya ga manzo Allah abin da zai zama da Allah rabbi yake mara kyau to ya ta ba da mutunta ya tsaya kansa da manzo Allah sallallahu yace wa kallama zakar fil nabiyya yace kai ba ba za ka mutu ba ba ka ta ce bi ali ba duk za ka kuma za ka ta ce bi ali ba annabi yana da kuma tare da ita labarin da za a san annabi amma duk lokacin za ka kuma mutu ba za ka kuma ta ce bi ali ba za na san kane da ba na ba da ba na illa ma bi ali وإنما ذكر في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما لم يأتي قال تقابل في كيف تشي بأبي آل بأبي آل ما ظل الرسول الياتي هي خروج الأواسط وروات الحدود أواسط إن ماذا وجدت بالروي ثم بلغ سورة الأواسط إن ماذا من ذلك تريد خروج الفتاة zawar da hududi waɗanda suke wasan cikin darbukokinsu ma'ana cikin ɗakin su ba su da kola turan ibi su fito wannan koren da suke su fito wannan shishishifin da suke yi su fito hududu kamar da aka dai yi fasarorin shi da yawa shin darbuka ne ko ku a'a masu kulle wanda ba su ko ina sanarci shi hududu أو قال كوكما ياتي العواطف والعواطف الحدود أحسن العواطف عواطف الحدود عواطف الحدود غير من النسبة العواطف كوكما رون شك أيضا اختيارنا شك شن عواطف ذوات الحدود كوكو العواطف وذوات الحدود هذا عواطف كذا جواب الحضور يوم شك أيوب أيوب سفيان لا شك والأسير كي حما ما سهيلا كأبص جدا ثم سبت التنبيه ويعرف الحجر المصلى ويوم ما سهيلا هذا يعرف السنسنج المصلى ويمن تتدافع الإبتر amma inda za a yi karnatar su cakuɗi da matan da su suna sannan su karɓi wajen zaman mata daban ne su ne baya a kafin mazaje kuma ba a bari su ne cuɗe sannan su kuma waɗanda suke masu haida ne su manoma su kuma suna bayan waɗanda kan su cuɗe su sai su waya وشين ويعرف مثل كل المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين لما يحدث أن الله الخير شيء فيه ودعوة المؤمنين دعوة المؤمنين قالت قلت لها شنتي لإذا معنى حصة بنت سيرين سيتشي لها كأم أبية قالت يوم يقول هذا ما صحيح ثم ظن بكيدي قالت نعم أم أبية بنت محصرة أكل ليس لها أن تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا يقول هذا ما تزوى عرفة كيف تزوى عرفة ثم يقول بكيدي عرفة ما هذا ba ta zuwa muzdalifa me bin mutar muzdalifa bibi me haila ba ta zuwa jifa duk me haila da wani shi ne ma'anar tashhadu kaza wa tashhadu kaza aka fassara shi muzdalifa ta muzdalifa sannan na biyu kuma tashhadu kaza shi kuma aka fassara shi da halal da sukurin jifa jama'a to ai duka suna rai to tun da suna zuwa aka haila suna zuwa muzdalifa suna zuwa jifa sai ba abin da zai hana su zuwa ɗin to ka ganin ne muhimmancin haka ilimi ya abin da ya sa imamu bukari ya kawo ne cewa yake littafa da yawan jibbari'a yake littafa da yawan jibbari'a za ka yi ana mamarai mene ne an babu idan ya kula hajji da babu ilimi idan ba a kada tufafi babba ko mayafi babba ko babban riga ma'ana kamar a baya ne da mata wanda za su lullube ta rufe daga saman su har kasan su sai zan ba su da ita a kan ba amsa ne amsa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isha sa'ibatu hadin bil babiha shine amsa wanda ba su da aida za su sallah masu aida su su ba su sallah ai ba su ma cuɗe za su ba su sallah za mu yi wani ya aka zilla sai su waye ko wani aka zilla su ke da musalla sai su waye su ba su sallah amma da zafi ba su bai ce wasan hikimar da su addu'a da zikirin da za a yi. Kulshiri da mai ƙarfi da mai ƙarfi da mai da mai haida da wanda ba mai haida shi ita ce bambanci ibadar zikiri da sauran ibadu sauran ibadu sun zama da sauran da ƙarfi amma shi zikiri bai tare da ƙarfi sai da alwala duka za a yi zikiri don haka ya zama wani zikirin lafi akbar wani zikirin lafi akbar na'am shari'a ba ta yarda da a yi sallah ana cikin haila ba shi wanda ya ce a yi sallah su hannu wa ta'ala a kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce an dakatar da su an dakatar da su an dakatar da su karɓi wanda dakatarwa ita karɓi wanda dakatarwa ba ibada ce ibada ce wani lokaci ibada ce ba ba su sallar amma kuma cikin wata ibada ce wannan lokacin da suke na haila ba a sallar amma kuma cikin wata nau'in ibada su kada su damu kada su damu kamar wani tsoron asiri ne gare su kuma suna fiska to mene ne asiri a tarihin da ɗan kuma na wani duk da za ka koya shi ma wani da shi wani shi ke a yan sa akwai wani abu mazan za su ji nauyi su ko kamata ga akwai tazara tsakanin su na rasu yadda ba su kallon wacce waina su ke ci shi aji ne biyu sai ajin mata da ajin maza da ba imami yana da waje misali haka suna sallar da suna yi dukkan guri guda ne to maza suna gaba kaga mata suna baya da ba wanda kuma wanda ke tura eh in wasu su ne ba a koro ko kuma matsalar guda ne ba kowa na gaba
باب اتزال الحلية المصلى باب اتزال الحلية المصلى kaga wannan wannan tarjama bayani ya ya zuba ta tambayi wa ya akazilu wa ya akazilu sujjatu lil musalla ya ce cikin wani to amma kuma sai wani ya yi zabi da ba to ne ya yi zabi da ba a ce abin da ya yi zabi da ba domin ƙara takibi ba kuma ba da kan zaɓe kan bai kan zaɓe to a ƙara takibi su dai waye kada su yadda su shiga ma cikin sahun masu sallah amma wai za su sallah ko ko cikin masu sahun masu sallah su shiga su suwa da yau don su ba su sallah to wannan abin shi ko su kuma kuma dalilin yi mai tarjama sai ka daban don yana da wata riwaya ta daban ba da wata riwaya ba saboda ya riwar riwaya da yake da ita ya riwar riwaya da hadisin da yake da ita to sai kare mai wata tarjama ta daban ya ɗauki wannan ɓangare ne na tarjima da ban tare da duk abin da za a faɗi a cikin wannan tarjima an san shi tun a hadisin baya.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عتيه امرنا ان نخرج ونخرج الحجب والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون او العواتق ذوات الخدور وأما الهجر فيشهد جماعة المسلمين ودعوتهم ويأتزلن ويأتزلن مصلاهم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال ام ابي امرنا ان نخرج ونخرج الحجيه والعواتق وذوات الصدور قال ابن عون او العواتق ذوات الصدور وأما الحجية فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ودعوتهم ويحتفل مصلاهم محمد بن المثنى يا لم تقدموا عند إمام البخاري قال حدثنا ابن أبي ابن أبي أبي يا لم تقدموا أبي بن عون يا رسول ابن عون عن محمد يا رسول محمد بن سيرين قال أبن ليش قالت أمتي أمتي يا تاجر أنا إن كبيرة za a ga umma ɗiyan nan hafsa aka kada gare ta hafsa bin sirri aka kada gare ta muhammadu bin sirri na don wanda shi ma ya karɓa su daga umma ɗiya ne abin da umma ɗiya ta ce umirna an na kuruja an umurce mu mu fita mu kanan kanmu mu da kanmu na kuruja da gida mu fita da kanmu zuwa ɗiya wani kurija kuma mu fitar da wasu ma su tafi ne abubuwan shi kenan na kuruja lazimi ne amma nukurija kuta addini nukurija mu fita nukurija mu fitar mu fitar da wasu har kuriya da wani kuriya wani kuriya da kuriya ba mu fitar da masu haila duk da masu haila an ce ba su yi su fitar zuwa ɗin wani awatika kai mata manya wadda wasu su zo da waɗanda suke ma'abuta kulle ko da suke cikin darbuka da sun aure sun aure shi aure awatika zawatin kudu ko kuma a'a awatika zawatin kudu ko aka ji ba kuma wacce ba awatika wa zawatin kudu wani irin wancan ne wanda ayyuka su siyani yake shakka amma da kungiyaru bai shadna jama'atul muslimin to an ce mana kurke da kurke ba kamar za a ce to yanzu su ma masu hailan saboda idi ne daga shekara ta shekara ko da hailan za a iya sallar aka ce a'a haka ba sai shi har nasu kawai abin da ake so da su ta halarci jama'an musulmi wa da'awa sabon da addu'a su ya shahadna har an duk da za su zo duk musulmi sun ka zo idi za su zo wannan ganin nasu ma lada za su ga musulmi za su zama musulmi kuma musulmi za su zama su samu lada ta wannan haɗuwar mushahada sannan ga addu'o'in da za a yi musulmi su ma suna cewa amin ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم جعلنا في قوة الجزاء يا شهيد اما ويعتذرنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله مسلمين معناه ان المسلمين لا يتلقوا عليه su ya kasu zikiri da addu'a zikiri da addu'a a za su shiga cikin filin masallaci suka ce ko gidan masallacin ma in an shata shi haka to sun suna baya ya zan addu'a da sauti yana kai musu in kuma yana da yalwa masallacin mai yalwa ne za su ma sallah na can da wasu kuma suna iya koma can baya masu cuɗe da masu sallah
باب النهر والزره يوم النهر بالمصلى باب الله يوم يوم النهر بالمصلى wannan babu yana magana akan soke abin sokewa wannan kakuwa da rakumi soke su ake yi alabba wazzabi babu yanka bayani akan yanka duk abin da ba rakumi ba yanka shi shine wani ko kuma suwa to yunharu shi wani ko kuma suwa ibnu rakumi soke shi ake yi to abinda ba a kuyi ba ya ce ko yanka ake shi kuma yanka ba su ko makogaro shi kuma alabba sokewa da jijiya ce a ƙelin haka na rakumi da kudin namun nan nan take to ita ce aiki da ita wanda suke masananta sun san da suke kwanci da ka san wani zai sa gari ya san jijiyar da ya ka bukata da ya ta sama zai sa ma wani gari to ina da jiki ke nan a jarin da da to shi ne shi eh lafa to yau kan sahar bin musalla ranar sallah suka abin suka da yanka abin yankawa a can idi kira kuma ne a soke shi a idi suna tazo da haka in abin yanka ne a yanka shi a idi suna tazo da haka sawa'an kuma liman ko kuma mamu sauran jama'a kowanne
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن مرقد عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى أن حديث عبد الله بن يوسف السنديسي قال حدثنا الليث يتي ليس يا مقدمون قال حدثني كثير بن فرقد كثير بن فرقد يا مقدمون عن نافع في فلان كذا نافع النافعي كما برر عبد الله بن عمر ابن عمر يا شيخ ونافع كما جدنسا كما لم يشي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم labarin mai ce tabbas hakika malala zaɓen ya zama yana soke yakan soke wasan abin sukan nan tashi ma'ana abin laye aure tsoro ko ya yanka abin yankan shi haka ke nan kowanne ne yakan haɗa ba lokaci ɗaya digiri da na sokewa da na yanka ko kuma lokaci na sokewa wani lokaci na yanka wani lokaci biyu da ba عن المصلى ينحر بالمصلى عشان ايدي عشان مصلى ايدي مظلة بسيوك أبو ينكش عشان مصلى ايدي مظلة بيانكا أبو ينكا سمعنا لا ينكا صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن إذن أنا ينكا واسمشا أما بعضو لبني shi liman abin da aka fi abin da yanzu aka so ya yanka a can domin kowa ya tantance ya tabbata ba shakka lalle imam ya yi imam ya yi sannan kuma ga nan sarki ga wata tafi ce ayyukan mu na yau farko sallah hudu ba sannan yanka musu ba ka nan sarki ci ba to kaga an samu tartibin kowa da tartibin nan ya samu za ku wata tafi kuma gida sai yi to haka ma da za a ƙare kuɗi ba liman bai zo da abin yankan shi nan ba ko kuma su zama da shi to kowa na da damar yanka shi ko nan ko kuma can gida na na ce da kuce da kuce ana cikin zalla eh to kada dai a yadda da sallar da aikin ta yi kauci da zaɓi ta imani ya ta shi ke nan tun da dai an yi manna an kara zuwa da lokacin da za a yanka ne a yi da kaliya shi da zuwa kaliya shi da ba da kai da a gano kai da a gano ba da kai da a gano amma shi muradi a samu karfi in mutum ya yanka gaba hannun liman ya yanka ko da su yanka gaba liman ya yanka mace ba mace ba to ana nufin daidai in ba a wuce lokacin da ya dace yanka bai yanka amma in aka wuce lokacin da zai dace yanka bai yanka ba a to wannan kuma abu ba wani matsala kowa ya yi rashin kai amma ba wani zuri ga ta an zo da ita amma ba kai an yanka ba amma abin da aka bi mun in an ka bari liman yanka to an samu takamaiman tafsiri ترتيب يلا
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا ذكر الإمام عن شيء وهو يخطب باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا ذكر الإمام عن شيء وهو يخطب وال Thank you. حدثنا والله من أمر أكرم لم سنتيما سيما يلزم في في خبرتي خبرتي والناس أكرم بعض من أمر أكرم زنشم متاني ba da jinin kaɗai ba mutane su yi zance ko su yi hira ko su yi wata magana su yi kuma su ji a kuka ke wannan shi ke magana bangare na uku wanda ku ji da ke ba ma shi ko wani ku haka na ma dan an tambayi liman wani abu ko an yi shi wata tambaya yana cikin kuɗi ba me hukuncin an tsawarsa me hukuncin ba da an fashi can kuma me hukuncin yin magana nan ka ke nan ya yi abin da ake cewa zikirul khasi هذا العام ومن كلام الإيمان هذا عام كل عام يأخذ شيء تنبيه لا بد من تنبيه تقوم تأخذ الله وجه لا إلى الإمام ويأخذ يأخذ تنبيه الشعبي تقوم تأخذ شيء كم شيء ما تنبيه يعني شيء ما مجانا السؤال والجواب كلام sannan kuma wanda za su tambaye shi ba ta kuma magana ke za su ila in an tambaye shi ba ita ba tambaye magana ne to kuma ta ake babu kalamin imani wannan to sai aka zo aka yi shi ake ce zikirul aam zikirul khasi wa al aam حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاهوة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لهم فقام أبو بردة بن مياه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وأردت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأدعوت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لهم قال فإن عندي عناق جبعة هي خير من شاتي لهم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أهل بعدك.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عاصم قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يوم النحر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاف لحمه فقال أبو برد الحكم ياري فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يوم أكل أن اليوم يوم الرحم ولم يجد إلى يوم يوم amma yawon na yi wa kudi domin kabar kunne kabar kunne anna allaha gafurun gafurun anna yawma yawmu aklin wa shurbin تعجلت واكلت واطعمت ابي وجيراني قال يا رسول الله تلك شافلحنين قال فان عندي عناق جمعه هي خير من شافلحنين فهل تجري عني قال نعم ولن تجري عن احد بعدك ومن حديث المصدر ابن المصدر يا رب الجنوب في يوم البخاري قال حدثنا ابو الاحوص يسال ابو الاحوص يا رب الجنوب قال حدثنا منصور بن المؤتمر يسال منصور بن المؤتمر يا رب الجنوب عن الشعبي يا تقول يا الامام الشعبي عن البراء بن ابي يا تقول البراء بن ابي قال استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على وسلم ليا بعد الصلاة بعد تطير يصلى إذا أنت جيدي صلى الله عليه وسلم قال رجل يسكن قبر من صلى صلاتنا دون في صلى إن وانا صلى كامل يدم كيدنا وانا سكا نسكنا sannan kuma ya yanka irin wannan da muka yi shi ne wannan ibada ta yanka kan asabar nusuka hakika ya yi lafiya lau ya dace ya dace da lafiya ya yi daida kuma da kabbar salata amma wanda ya yanka na yake gabanin a sallaci bibi da tilka shafi lahanin wannan dai ya ci nama eh tilka shafi lahanin akwai a ɗaya ce kawai ta nama an ci nama amma ba samu ladan laida ba fasawa abubuwar da kabin yari abubuwar kabin yari ne ya tashi fasale ya rasu ba ya wanda Allah ba wallahi da kan nasu ko da nasu wallahi ni na yi yanka na ya ta sun gaba ni cikin dukkan sarari zuwa Allah wa arabu annal yawma yawmu akhdhi wa shurbi ni abin da yake saboda na san yau rana ce ta yawmu akhdhi wa shurbi wannan sabon ya ce wannan yini yawmu akhdhi wa shurbi wani wuri kuma yawmu akhdhi wa shurbi wa dhikrillah ko ayyamu akhdhi wa shurbi wa dhikrillah ta'ajjaltu don ka sai ne gaugawa yanka alayyata wa akaltu naji wa akamtu naji yadda a hali iyali na wa jirani da makota wata yi ba ya ce ya rasu da ya makota na matsalar kare tausaya musu da na yi na ga kafin a daga ɗin kamata ya kowa sama abin da ya fara ciki ne sama a samu abu mai daɗi wanda ba a saba ciki sai mai gaugawar jankawa da ni da su kowa ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك شاة لحم wannan dai shatu min watan akuya ce kawai ta nama an ci nama kawai kala sai abubuwar da tanun yarin kalin watan wannan kenan kalin ra'un azmi dan uwan mahaifiyar bara'u ne inna indi kana ka jaza'atin ina da watan wani wata akuya hakan nan jaza'a ce sai mutum ne ba an ce bayani musulmiya a akuya ita ce salayya shi ne saniyu minal ma'az saniyu minal ma'az saniyu minal ibil amma shi wajen ma'az da ta uba ne ya yi ku shi ne sai ya ce ina da ita hiyar khairun ta zumin shafi lamin daga akuya biyu ta nama fa hal tajzi anni yanzu bata kai musulmiya ba in na yanka ta isa man ta ishe ni ilayyar ta ke wata layyar da ita qala lam yajzi walan tajziya an ahdi ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga gare kaushi kenan ba wani wanda za ta sake kisuwa gare shi bayan ka sai kadai ne an dai bayani dai akan wannan tafsiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abu Burda ne yarin gaba damin sa gaba ta